ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اجتهدوا فيما بقي من هذا الشهر بطاعة الله وتذكروا أنكم تعيشون أياما مباركة ليالها أفضل ليالي العام حافظوا على قيام هذه الليالي وأكثروا من ذكر الله وقراءة القرآن وواسل الصدقات وسائر أعمال البر فإن الأعمال بالخواتيم نحن قريبون من ختم هذا الشهر نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن نالوا العتق من النار وممن وفقوا لقيام ليل ليلة القدر إيمانا واحتسابا إخوة الإيمان إن من العبادات العظيمة التي تكون عند نهاية شهر رمضان عبادة زكاة الفطر وهي فريضة على الجميع بشروط ستأتي إن شاء الله ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على الأبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وقد أجمع العلماء على فرضيتها والحكمة من زكاة الفطر بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للسائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي فهي صدقة مقبولة أو فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وذلك من الحكم من الحكم إظهار شكر نعمة الله بإتمام الصيام والقيام وزكاة الفطر واجبة على الجميع بشروط أولها أن يكون مسلما لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين وعلى ذلك فلا تجب على الكفار من كان تحته عمال غير المسلمين فلا يتبرع بإخراجها عنهم ومن شروطها أن يكون له ما يزيد على قوته وقوت عياله يوم العيد أو عنده مال يستطيع أن يشتري به زكاة الفطر فيخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأولاده فإن أخرجها لأحد غيرهما لكن بإذنه فالزكاة صحيحة إن شاء الله ومقدار زكاة الفطر عن الشخص الواحد ساعا من طعام البلد كالأرز والبر والضر والحنطة وغيرها وزكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل السحابة رضوان الله تعالى عنهم وأما أفضل وقت وأما أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر فهو قبل خروج الناس إلى صلاة العيد كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي ذكرناه آنفا وزكاة الفر عباد الله تعطى للفقراء والمساكين المسلمين هذا هو مصرف زكاة الفطر ولا يجوز دفعها للأغنياء عباد الله فقد ذهبت جماهير العلماء على أنه لا يجزئ إخراج القيمة لأن ذلك خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه مخالف لعمل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ولأن إخراج القيمة يخرجها عن كونها شعيرة ظاهرة يراها الكبير والصغير إلى كونها صدقة خفية أيها المسلمون فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأمرين إذا أكملنا صيام رمضان وذلك بغروب شمس آخر أيامه الأول التكبير فيسن للمسلم أن يكبر الله سبحانه وتعالى من غروب شمس آخر يوم من رمضان ويستمر التكبير إلى خطبة العيد ويسن الجهر وإظهاره في المساجد والمنازل والطرقات وورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد أخرجه ابن أبي شيبة الثاني شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة إكمال الشهر ومما ينبغي للمسلم أن يحرص على أدائه صلاة العيد ويستحب أن يغتسل لها ويتجمل فيخرج الإنسان بأجمل اللباس ولكن يحذر الألسة المحرمة ومما يسن للمسلم أن يأكل تمرات قبل ذهابه لصلاة العيد قد جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدر يوم, يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا وذلك من أجل تحقيق الإفطار في ذلك اليوم لأنه يوم العيد يحرم صيامه ومما يسن في اليوم العيد التكبير إلى المسلى كما ذكرت ومما يسن أيضا مخالفة الطريق ومما يسن يوم العيد التهنئة والتوسعة على الأهل وتة الأرحام فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يهنئون بعضهم بقولهم تقبل الله منا ومنكم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا أنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا ما سؤال بركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى زام تتوناني أكان manya-manyan ibadu guda biyu da suke gabanmu su ne ibada ta zakka ta fiddakai da kuma sallar idi Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu ‘yan uwa masu albarka lallai ya kamata ya dace mu ƙara ƙoƙari cikin abin da ya rage na kwanakin wannan wata mai albarka ta hanyar yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya mu sani har yanzu mu faɗakar da kanmu mu tunatar da kanmu cewa har yanzu muna rayuwa ne a wasu kwanaki masu albarka su ne dararen ƙarshe na watan ramadan wanda tini wasu sun wasu fintinkau tini wasu sun wuce wasu tini wasu sun kai inda ake bukata Allah maɗaukakin sarki samu daga ciki yayin da wasu kuma suka yi nawa suka yi kasala har yanzu suna baya amma dai suna da sauran lokaci har yanzu tun da har yanzu akwai kusan darare guda biyar wanda za su iya miƙewa su yunkura su tashi daga dogon bacci da suka yi domin riskar abin da ya kamata su riska yan uwa mu sani cewa mu kiyaye waɗannan kwanaki masu albarka mu tsaya a dararensu su mu yawaita ambatan Allah a yininsu mu karanta alƙur'ani mu ci gaba da kyauta da sadakoki da muke gabatarwa da dukkanin sauran ayyuka na da'a fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukanmu domin inda gizon yake saƙa ‘yan uwana masu albarka wai bahaushe yana cewa ba farkon ba ƙarshen wai ba hawan ba saukar abinda ake kallo a ayyuka shi ne da mai ayyuka za su kare ba ga mai ayyuka suka fara ba mai yiwa ka fara aikin alkhairi a farkon ramadana ka fara ayyukan da a farkon ramadana amma yanzu ramadana ya kusa karewa ka fara jiyo ƙanshin sallah ka fara ɗanɗano alamun sallah wannan kuma sai yasa da yawa an fara ja baya karatun al'urai da ake wasu sun ajiye yawa daga cikin abin da suke yi wasu zikirai da ayyukan alkhairi an fara ja baya a'a yan uwa wannan ya ci karo da aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi tsara aminci tsara tabbata a gare shi idan waɗannan goman suka shiga zage dantse yake ƙara yi aikin da bai yi shi a cikin waɗannan kwanaki 20 ɗin baya ba yake ƙara yin sa abinda da yake yi a ba sai ya ninka sallallahu alaihi wa sallam to inda kana so ka kai inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kai wajen ayyukan da'a ko ka je inda mabiyansa sahabbansa Allah ƙara musu yarda suka je to lallai waɗannan kwanaki ne da ya kamata ƙara ƙuro malejin aikin alkhairinka ba ja da baya ake yi ba ƙarshen al'amari ake kallo ba farkonsa ba kakka bari shaɗan ya yi ka ruɗi kakka bari shaɗan ya maka wasu wasi ya nuna cewa ai ka riga ka dace babu wanda ya san wanda ya dace sai Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya samu daga cikin wanda suka dace ya samu daga cikin wanda za ka karɓi ayyukansu ‘yan uwana masu albarka daga cikin ibadu manya-manya mafiya girma da addini ya shar'ata mana wajen gabatar da su ƙarshen wannan wata mai albarka na ramadana akwai ibadar faddakai ibadar da aka fi sani zakkar kono ko zakkar fiddakai wannan zakka mu sani cewa ‘yan uwana masu albarka farilla ce akan kowa da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlata ta akan kowa da kowa da sharɗanta kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala hadisi ya tabbata daga sahabi Abdullahi dan Umar dan Khattabi Allah kara musu yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakafin da kai za ta da sa'i guda na dabino ko sa'i guda na sha'ir za a fitar da wannan zakka ne ga bawa za a fitar da ita ga ɗa za a fitar da ita ga namiji za a fitar da ita ga mace za a fitar da ita ga yaro kamar yadda za a fitar da ita ga babba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce minal muslimina daga cikin musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi umarni inji Abdullahi dan Umar yace za a fitar da zakkar ne qabla khurujin nasi ila salati ila salati al-eid kafin mutane su fita zuwa ga sallar idi wannan fi bukhari da muslim suka fitar da shi dukkanin malamai gaba ɗaya na da da na yanzu sun haɗu a kan farlanci ko dole ko wajabcin wannan zakka ta fidda kai ɗan uwana mai albarka yadda ka san dole ne sai ka yi sallar juma'a yanzu ba ka ji akwai wani abu da zai ɗauke maka juma'a idan ba uzurin da shari'a ta bayar wanda zai iya ɗauke maka ba to haka zakka da kai take a kanka dole ne tilas ne wajibi ne mutum ya gabatar da ita matuƙar ya cika sharɗan yinta duk malamai sun haɗa akan haka ba malamin da ya saba hikimar da ya sa shari'a ta shar'anta zakafin da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayanin hikimar karara a cikin hadisi wanda abdullahi dan abbas allah ƙara masa yarda ya fitar da shi wanda imam abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan nasa abdullahi dan abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakafin da kai sai ce uhuratan lissa'im uhuratan lissa'im wannan zakar don ta kasance tsarkaka tsaftata ga wanda ya azumi minan lagawi war rafas saboda wasu abubuwa da aka samu na allagawi ya sashar magana ya sashen aiki da suka gudana suka shiga tsakanin azuminka da ƙarshen azuminka ɗan adam mai rauni ne ɗan adam mai kusa ne sau da yawa mana azumi wani lokaci kakan yi abubuwan da ba su kamata ba waɗannan abubuwan da kake wanda ba su kamata ba suna ɗaya daga cikin abin da suke kawo azuminka cikas suke hana azuminka cika suke tauye shi sai Allah maɗaukakin sarki saboda jin kai ga al'ummar annabi Muhammad ira da aminci tsara tabbata a gare sai shar'anta mana wannan zakka ta fidda kai annabi ya ce tsohuratan lissa'ib don waɗannan abubuwan da kai na kwarkwasa ko zantuttuka da basu kamata ba da suke da alaka da jima'i ko abin kama da haka idan mutum ya bada zakafin da kai zai sai Allah madaukakin sarki ya tattara sai ya tafi masa da su sai azumin sai azumin mutum ya tashi cikakke Allah mun gode maka wannan hikima ta farko kenan hikima ta biyu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce wa tu'matan lil masakin don wani zakar da zamu bayar ta kasance tu'matan ciyarwa ga wanda yake miskini ne duk yadda musulmi suke cikin walwala darin ciki da annashuwa a wannan rana ta idi wallahi yan uwa akwai wanda shi ba shi da abincin ma da zai ci a wannan rana akwai wanda fafutukarsa ya samo abincin da za a ci ma a gida ba wai batun farin ciki yake ba to sai a ɗauki abinci kwano biyar ne kwano goma ne gwargwadon yadda mutum ya fitar sai a ba da shi ga wanda Allah maɗaukakin sarki ce a ba daga cikin miskinai yadda kai kake farin ciki da Allah ya sare maka yanzu shi ma ka sa masa irin farin cikinka a cikin zuciya abinda addini yake so kenan shine qu'umatan lil masakin ya kasance an ciyar da miskinan da ba su da dama a wannan rana addinin musulunci baya so ya ga wani yayi tagumi a ranar idi shari'a ba ta so ta ga wani a cikin damuwa da baƙin ciki a ranar idi kowa so ake a ganshi cikin farin ciki da walwala shi sa yadda wancan ake dafa abinci a gidansa shi ma wancan a dafa yadda talaka yadda mai kuɗi ‘ya'yansa za su dafa za a dafa abinci tuwon shinkafa ko waina ko sinasir ko duk abin da ake dafawa su ci suna farin ciki suna annashuwa ana kai wa makota talaka shi ma ya ga irin wannan a gidansa addinin musulunci kenan dan uwa wannan na ɗaya daga cikin manya manyan hikimomi na wannan zakka mai albarka da shari'ar musulunci wajabta ta akan mu annabi tsira da aminci tsabata a gare shi ce man addaha qabla salah duk wanda ya bada wannan zakkar fidda kai ta sa kafin a tafi sallar idi fa hiya zakatun mabula annabi ce to zakka ce karɓaɓɓiya a wajen Allah madaukakin sarki wa man addaha ba'da salah wanda yayi nawa ya jinkiri da gangan yana sane bai ba da ita sai bayan an dawo to fahiyya sadaqatun min sadaqat kawai sadaka ce normal ordinary sadaka yadda ka sani daga cikin sadakoki ba zakafin da kai bace kuma dole sai kai wani zai ce ai tunda an riga an dawo ba sai bayar ba a'a dole sai kai amma ladan da mai zakar da kai zai samu ko alama ko kusa da shi ba za ka je ba kai sadaka kawai kai daga cikin sadakoki shi kuma zakka yayi tafi da kai da Allah ya rubuta masa yan uwa sai mu kiyaye haka nan daga cikin hikimomi wanda suke a zahiri da yasa shari'a ta farlanta wannan zakka ta fidda kai shine gode wa Allah subhanahu wata'ala da ni'ima da ya mana ta cika azumin ramadana da kuma tsayuwar dare da muka yi wannan ni'ima ce da ya kamata ni da kai mu gode wa Allah madaukakin sarki akan ta wallahi mun fara azumi da wasu wasu sun mutu Allah ya ji kansu da gafara wa ba haka bane haka ne mun fara azumi da wasu suna nan da ransu amma sun koma gadon asibiti da sauran rayuwarsu ta azumin ramadana da Allah ya jarrabe su da cuta wanda kai bai jarrabe ka da ita ba yanzu duk wannan kiyamar lailin da ake yi duk raba dare da ake ana sallah su ba su da rabo a ciki saboda suna kwanciyar asibiti amma kai babu abin da ka ba wa Allah maɗaukakin sarki ni'ima ce tsantsa a gare ka ya maka sai ya bakka da lafiyarka kake iya zuwa ka fi masallaci ka zo kai sallah bai kamata ka gode ba ya kamata ka gode wa Allah maɗaukakin sarki to daga cikin godiyar da zaka shine sai ka ɗauki abin da yake na abinci ka da shari'a ta bayar sai ka je ka ba wanda ba shi da shi ka duka sai da Allah maɗaukakin sarki Allah na gode dan ka'idarsa shine la in shakartum la azidannakum idan ka gode sai ya ƙara maka Allah ya ba mu ikon gode masa dan uwana masu albarka wannan zakka mai girma tana wajaba ne da wasu sharɗai kamar haka shar'i na farko ya kace wanda zai bada zakar musulmi dan a ƙarshen hadisin Abdullahi dan Umar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace bayan ya jero adadin mutanen da za su yaro da ba bawa da ɗa ƙarami da babba duka sai annabi ya ce amma minal muslimina daga cikin musulmi saboda haka idan a matsayinka na mai gida a ofis ko mai gida a gida kana da yaran gida da suke maka aiki mai yiwa a cikin yaranka akwai wanda ba musulmi ba arna waɗannan ba sai ka fitar musu ba don ba wajibi ba ce a kansu ana fitar da ita ne kawai ga waɗanda suke musulmi ɗan uwana masu albarka daga cikin sharaɗin wannan zakka ta da kai ya kasance mai fitar da ita ya samu abin da zai ci a wannan rana ta idi in ka samu kutu yaumika abin da zai ishe ka ka ci daga safiwa yamma kai da iyalinka to sauran sai ka ɗauka sai gaba da shi sadaka ɗan uwa shine shar'inta ba sai ka tara kuɗi da yawa ba dan wasu da yawa abin da suke ɗauka sai ina da kuɗi da yawa a'a ba sai ka tara kuɗi da yawa ba in kana da abin da zaka ci a wannan ranar to sauran sai ka ga mutum nawa zai isha zai isa a cikin iyalinka idan ku ku goma ne ka duba zai isha mutum biyu ne to sai ka fitar kai da matarka idan zai isa mutum uku ne sai ka fitar kai da matarka da ɗaya daga cikin ƴaƴanka idan zai isa dan mutum dan mutum goma ne lallai sai ka fitarwa da kowa sa'i ɗaya kamar yadda zamu zo mu ji ko kuma wani zai iya cewa ai gidana ni babu abinci amma kuma aljihunsa akwai kuɗi ta waje ba kan ka mai albarka a nan wajen zaka ga samari za su shigo ciki samari za su shigo ciki wanda ba su da aure dan shi kaga bai san cefane ba bai san awo ba bai yi suwa buhun shinkafa ya zo aje ba amma akwai kuɗi a aljihunsa akwai kuɗi a bankinsa dan uwa sai ka fitar ta hau kanka faraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka talfitir haka sahabi abdullahi dan umar ya faɗa annabi ya farlanta zakafin da kai dan uwa na matashi ka sani idan kana da kuɗi na abincin da zaka ci wannan yinin dole ne ka ɗauki ragowar ka je ka siyo shinkafa kwano guda ko masara ka je ka nemi talaka ko miskini makotanku ka je ka bashi idan baka yi wannan baka san ka ba farilla Allah madaukakin sarki zai tuhumi kana tashin alkiyama duk mu san wannan saboda zakka ce ba sai ba sai wani da wani ba a'a kowa tana kansa in kana da abin da ake bukata saboda ka ba sai kana da ajiyyan abinci ba matukar kana da abin da zaka iya sayar abincin da shi bayan ka ajiye wanda zaka iya cin abinci dole sai ka fitar dan uwana mai albarka dan uwana mai albarka zaka fitar zaka fitar da zakkar da kai wa kanka zaka fitar da duk wanda ciyarwarsa ta wajaba a kanka matarka ƴaƴanka in akwai wasu wanda kai ne dolan su ka ciyar da su to su ma zaka fitar musu gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya baka dama malamai suka ce hatta dan jariri da ke ciki babu laifi za a iya fita masa amma ba dole bane kamar yadda ya tabbata a aikin sayar na dan afan Allah kara masa yarda idan an fito wa da dan jariri sai ka lissafa sai ka ga yanzu matarka tana da juna biyu sannan kana so ka ƙara samun lada akan ladan da kake samu yanzu sai ka ce to jaririn nan shi ma za a sashi a ciki in ka ga dama za ka iya mai da shi yan biyu ka ce yan biyu ne kawai zan fitar da na mutum biyu lada ne lada ne wa man taqwa khairan huwa khairul lahu wanda duk yayi ƙari dan neman alkhairi alkhairin su zai tabbata a wajen sa a wajen Allah madaukakin sarki saboda kowa sai ya kalli wa da wa da wa yake ciyarwa su waye suka zama masa dole a rayuwa sai ya fitan musu yan uwana masu albarka adadin da ake fitawa na zakafin da kai shine sa'i guda na abincin gari kutul baladi abincin gari abincin ƙasa abincin yanki wannan abinci ne mutane suke ta'ammali da shi suke amfani da shi a matsayin abinci to sai mutum ya samu sa'i guda in aka ce sa'i guda shine mudannabi guda mudannabi guda hudu mudannabi da ake sayarwa irin mudannabin nan to sai ka dauka guda hudu idan baka san mudannabi ba babu lafi zaka yi amfani da kwanon awo kwano daya duk da mudannabi guda hudu bai karasa kwano kadan ba amma karasa kwanon mana dan ka ƙara samun lada auna kwano me a ciki me ka rubu lada ne zaka samu in ka ce kai dole sai kai keke da keke mudannabi zan fitar babu komai zai ka fitar kai ma Allah zai ma keke da keke ba shi kenan ba babu laifi kayi daidai kayi daidai saboda haka mutum zai fitar da sa'i guda daya wa kansa sa'i guda daya wa matarsa sa'i guda daya wa ƴaƴansa duka kowa sa'i guda daidai sannan ana so a fitar da abincin da yake na gari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ku kalli lokacin da ya bayani akan zakatul fitr ya bayanin wannan nau'i na abinci misali ya bayanin dabino ya bayanin ciku cikui cikui yanzu cikui mu a zama abinci ne kaga ba ka je ka ce ka so cikin ka zo ka yi zakafar da kai da shi ba ba ka je ka auno dabino ka kawo mutum ba me zai dabino ba buɗe baki zai ba saboda ka sai ka me yayi abincin da mutane suke ta'ammali da shi so shinkafa mala so shinkafa in kana da hali da Allah ka so mai kyau kakka so mai tsakuwa kakka so a fafata dan kai ma ba fafata kake ci ba sai ka so shinkafa mai kyau gyararriya sai ka ba mutum daga buhu sai tukunya kana bashi ya zikata da ruwa ya wanke zuba a tukunya a tuka to a ci a ji daɗi shi ne abin da shari'a take so dan baka da halin shinkafa babu laifi ya so masara babu laifi shari'a bata ce dole kai abin da ba za ka iya ba amma dai in so zai zama samu ka bayar da abin da mutum zai iya cinsa yan ana fitar da zakafi da kai ne ana fitar da zakafi da kai tana wajaba akan mutum da zarar rana ta faɗi ranar ƙarshe notar ramadana ranar da aka ce an ga watan ramadana da daddare to ranar za ka iya auna zakafin da kanka ka je ka bayar da ita babu laifi ya halatta babu laifi za ka iya ba da zakafin da kai kwana ɗaya ko kwana biyu kafin sallah wannan ya tabbata da aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun aika ta babu laifi amma lokacin da yake mafi kyawu na fitar da zakka shine da safe kafin tafiya sallar idi dan shine nassin hadisi ya tabbata akan sa amma in kan kana da wasu shu'un ko shugul da za su ɗauke maka hankali ka yi ƙoƙari ka yi ta kafin lokacin dan uwa babu laifi za ka iya wakilci idan ba nan za ka iya wakilci wajen ba da zakar wana kake so ka ba wa zakarka sai kake gani ba za ka same shi ba yanzu sai dawowa daga masallaci kaka bata ka sai an dawo masallaci a ɗauki wani ka ɗauki ka kai wani ka sai aje masa ba ta fita daga hannunka ba shikenan yanzu wancan shine wakilinsa daidai yake da ka bayar daga ce ai wani baya nan bari bari in ka bari aka dawo a masallaci shikenan ka shiga cikin matsala kuma dole sai ka kamar yadda muka faɗa a baya wannan masu albarka wannan zakka ana ba da ita ne ga miskinai da fakirai wannan shine zance mafi inganci daga cikin zattitan da malamai suke na wanda ba a ba zakkar wasu na cewa za a ba da ita ne ga ga waɗanda Allah madaukakin sarki ce a basu zakka inna masadaqatu lil fuqara wal masakin ne zuwa ƙarshe suka ce wannan nau'i na takwas din amma dai fi inganci abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa kamar yadda muka ambata a cikin hadisi annabi ya ce qu'matan lil masakin siyarwa ce gawa miskinai saboda kan miskinai da fakirai ake ba baya halatta gaba mai kuɗi zakka ta da kai ba musanyan abinci bace ni nayi zakka da kai ko in kawo maka a matsayinka na abokina kai ma kai ka ɗago ka ba a ba musanyen abinci bace zakka addini ce shari'a ce da Allah ya shar'anta kuma shi ya ce ga wanda za a bawa so da ka sai ka ɗauka ka kai wa miskini wanda ka san ba shi da abinci malamai suka ce an fi so a bayar da ita a garin da kake ka ba da ita a garin da kake idan garin da kake wadata babu laifi ɗauke ta kai ta wani wajen babu laifi an wadata kana da wata kanwa ko uwa a wani ƙauye ko a wani gari aika mata ana gobe ana gobe azumi shikenan yayi insha Allah ta'ala yan uwana masu albarka jumhurul ulama sun tafi akan cewa ba a fitar da kima a zakar da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin abin da za a fitar a zakar da kai ya ce sa'an min tamrin sa'an min sha'irin sa'an min akasin sauransu akwai akwai abin da zai iya sa annabi ya faɗi kima amma annabi bai faɗa ba daga suka ce ko dubu ɗari ko miliyan ka bayar a madadin ɗaya bai ba abin da shari'a take so shine ka bada mai abinci sa'i guda saboda abin da ya sa shari'a ta ce a yi zakafi da kai shine tauzi'i da'am din raba abincin a ga yana yawo wannan wata sha'ira ce daga cikin sha'irar islam amma an kuɗi ne kaga wannan wa zai san ma ana yi ba za a san ana yi ba wannan shine ra'ayin imamu dan anas Allah ƙara masa yarda shine imamin shine ra'ayin imamu shafi'i shine ra'ayin imamu ahmad dan hanbal Allah ƙara masa yarda gaba daya imamu abu hanifa shine ke babu lafi za a iya kima wanda abin mamaki imamul bukhari muhammad ibn ismail al-bukhari mai sayi al-bukhari shi ma yana da ra'ayi in na imamu abu hanifa cewa babu laifi za a yin kima amma imamul bukhari bari ka ji hujjar da ya dogara da ita ya fitar da wani hadisi a cikin sahihi nasa mu'allaqan lakin bi sigati bi sigati al-jazm daliban hadisi in aka ce hadisi bukhari ya fitar da shi mu'allaq amma da siga ta jazm sun san abin da ake nufi shi ne lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aiki mu'azu dan jabal zuwa yaman wannan hadisi shahararre kowa ya san shi annabi ya karɓo zakka lokacin da ya je karɓo zakka a wajensu ya ce babu laifi a maimakon abinci za ku iya canzawa da tufafi don zai fi sauƙin amfani wa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukhari da wannan ya dogara to amma dai malamai suka ce waccan zakka ce ta kuɗi da dabbobi ta dole wannan kuma zakka ce ta fidda kai sai dai babban malami bujumin malam shakul islam ya taimiya Allah ya kara masa Allah ya masa rahama yayi tafsili yace za a iya kallon al'amarin idan ya kasance akwai abinci da mutum zai siya ya bayar to ba makawa al-ahwaq al-ahwaq shine mutum ya sai abinci ya bayar dan ka fita daga rikici da sabanin malamai amma an akwai inda babu yadda mutum zai kama kana inda ba za ka iya sayan abinci ba kana inda ba za ka iya siyan abinci ba kana ta wata ƙasa wanda su irin wannan abincin da zaka je ka same shi kwano kwano babu to babu laifi kai kimar kuɗin ka bayar dan ka fita daga barin wajibi da Allah madaukakin sarki yayi mai ya wajabta maka amma haka kawai dai kana da halin da abinci malamai sai ce a wasu na cewa ai ka ba mutum kuɗi in yana da abinci hada a ka ba shi je ya sire je ya je ya sire je sauran abin da ya sire je ya tefane da shi haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsara yan uwa Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa na masu albarka bayan mun yi zakafin da kai a ranar sallah ko kuma daga ranar daga zarar an ce an ga watan ramadana akwai wasu abubuwa guda biyu da Allah madaukakin sarki umarce mu da su da shi a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra walitukmilu al-idda sai ce mai wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkuruna kun ga abubuwa guda biyu wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkuruna ku yi kabbara ku gode shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta mana kabbara da zarar yan uwa an ce an ga watan ramadana to kabbara ta hau kanmu sunna ce mai karfi ne kabbara a jigari ya ɗauka da kabbara a ji gari ya rikice da kabbara ko ina ana ta kabbara kamar yadda ya tabbata abdullahi dan mas'ud Allah ƙara masa yarda yakan yi amfani da wannan lafazin na kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd aitai maza suna yi mata da yi yara suna yi manya suna yi kowa yana yi sai dai kai zaka daga murya ne so ake a daga murya a yi da ƙarfi don sha'ira ce min sha'irin islam don uwa abin mamaki wallahi abin akwai ɗaure kai irin waɗannan abubuwan sai ga wai kunya yi muke yi mutum ya sai ya ɗarka sun fiyar da kai Allahu akbar Allah ko kunya yake ji wallahi haka muke ɗan uwa amma abin mamaki in aka kunna DJ ka je ka ga inda ake DJ kasa wata waka ta drama ka ga yadda ake bi ana mami kowa ya iya maza suna yi mata ana ta bi kowa yana ji birgewa yake ya waka wani mawaki amma ba ka ji ka gaza baka iya zikirin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam daga murya haka sabai suke wato ƴan uwa abin da yasa sabai suka fi kenan wallahi kuma zai wahala mu kamo su saboda su abin da suke jira kawai manzon Allah ya umarni sallallahu alaihi wasallam wallahi sai sun yi duk wahala abin sun yi so da zarar an ce an ga wata mai ta kabar bari Allahu akbar in ko ba ana zama majalisa ba ana hira maimakon hirar da aka shafe kwashe da tara ana yi yanzu rana ɗaya mana a rikita majalisar a rikita gurin zaman da kabar bari mana ɗaya ya ɗauka Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar wallahi alhamd na kusa da shi in ya ɗauka shi ma yayi na kusa da shi duk maimakon hira da gulmace gulmace sai a yi mai sai ka sai ka bara kawai dan uwa dan Allah an ci riba ko ba a ci riba ba an ci riba wannan hadisi da Abdullahi dan Mas'ud ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba ya fitar da shi a cikin sannaf nasa dan uwana masu albarka abu nabi shine gode wa Allah madaukakin sarki da ni'ima yayi maka da ni'imar da ya maka ya baka damar kammal azumin ramadana da kuma tsayuwar ramadana Allah ya ce ka gode masa akan wannan wala allakum tashkuruna daga cikin abin da ya kamata mu la'akari shi yan uwa shine akwai ibada mai girma a wannan yini ko kuma a wannan safiya ita ce sallar idi sallar idi Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shar'anta ta annabi ya yi sallar idi bai taɓa barin sallar idi ba sallallahu alaihi wa sallam shi sa kai ma kana da dama babu wani uzuri da shari'a za ta yadda da shi ka fita ka tafi sallar idi akwai uzuri shi kenan amma ka fita ka je sallar idi wanda ake so ka mutum ya fita sallar idi lalle ya wanka kada mutum ya tafi sallar idi yana tsami ba daidai bane kai wanka ka sa sababbin kaya in amkana zalik idan kana da su in baka da sababbin kaya samu tsofaffin ka gogaggu sa kayanka iya abin da Allah ya baka kenan kaka ji kunya dan uwa ka shafa turare daga cikin turaren da Allah ya mallaka maka sannan ana so kafin mutum ya fita ya ci wani abu daga abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ci dabino idan ya ci dabinon kuma ko in zai ci dabinon yakan ci mara uku ko biyar ko ɗaya ko abin da ya kama da haka sallallahu alaihi wasallam wajen ka tabbatar cewa yau fa ranar cin abinci ce ba ranar azumi ba ce ka raba ta da jiya da kai azumi yanzu ba ranar azumi ba ce ranar cin abinci ce sai annabi ya dauki dabino sai ci sai ya gode Allah sai ya fita sallar idi yan uwa mu lura lokacin da muka yi da yaran mu suke kwalliya za su tafi sallar idi mu lura da shigar da ta saba shari'ar musulunci dan zagun mamaki wani lokaci an fita sallar idi amma sai ga yaran mu maza wasu ranar idi fa amma yaro ya yi irin askin nan irin askin nan irin askin barayi da ake cewa ya aske nan ya ban nan wani ma kaga ya raba kan nasa bi nan kore nan nan ja ko nan baki nan kaza ƴaƴan musulmi sai ka rasa wannan yaron ina baban sai fito daga gida mu ji tsoron Allah kai ma matashi ka ji tsoron Allah wannan rana ce ta farin ciki rana ce da addinin musulunci yake alfahari da kashi sai ce ka fito dan Allah yanzu kai shigar da kai irin wannan kai kama da musulmi yanzu inda wani abin zai tashi ana warewa wa mutazil yawma ayyuhal mujrimuna ina za a saka ana warewa ina musulmi ina wanda ba musulmi ina za ka tsakani da Allah ka je ka mai da kanka kala biyu kai ba dawisu ba kai ba komai ba wannan baki wannan ja wannan haramun ne manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wa sallam ko kaga saurayi musulmi amma ya sa sarka ta masallacin idi sarka wallahi sarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matasa mu ji tsoron Allah wallahi duniyar nan ba ta da tabbas in ka mutu a haka fa da sarka a jikinka me za ka je ka ce da Allah mu lura da ƴaƴanmu mata irin shigar da suke yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisin ummu hatiya annabi ya ce a fito da mata annabi ya ce har masu jinin al'ada a fito da su har zawatul khudur da suke cikin darbuka duk a fito da su kowace mace ta fito har mace da take jinin al'ada ɗaya daga cikin sabai mata ta tabbata ya rasulullah in mutum mace ba ta da zani da za ta daura kamar ki ce yanzu baki da hijabin da zaki daura annabi ya ce yar wacce ta bata hijabin ta ita sa dan ta je masallacin idi annabi ya ce idan an je sai mata masu jinin ada sai su kaura cewa inda inda ake sallar su koma gefe amma dai su halicci addu'o'in da za a yi da alkhairin da za a samu a wannan rana duk gafarar da ya su ma suna ciki to lokacin da za a fito wannan alkhair mu lura da shigar da ƴaƴanmu suke ba a yin kwalliya mace ba za ta yi kwalliya ba mace ba za ta yi kwalliya ba ta yi shiga da ta dace da shari'a kai mahaifanta ka lura lallai ki fito mata idi amma ki shigar addini yan uwana masu albarka wannan yana da kyau lura da shi lallai yan uwana masu albarka daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye shine ana ana tafiya sallar idi ana kabarbari ana tafiya ana kabarbari zaka yi tai kuma so ake ana ana ana daga murya Allahu akbar Allahu akbar in kai ka- in kai ka gaji ka huta amma dai kana tafiya kana kabar bari har ka je ka zauna in ka zauna ba a yin nafila ka sallar idi ba a yin nafila bayan sallar idi wannan babu shi ba ta da ba'adiyya ba ta da qabliya in ka je kawai zama zaka yi ita ma sallar idin ba nafila ba ce nafila ce so da ka zaka yi ta kabarbarin nan ne ba so ake kai surutu ba ko ka karanta alqur'ani wannan lokaci ne na kabarbari Kar- kabbara ita ce ta falala lokacin zaka yi ta kab- kabarbari har sai liman ya fito an yi sallah an yi hudu ba shikenan ka- kabarbarin karamar sallah ta yage ta, ta tsinke daga nan wajen sai a musulunci tana so lokacin da zaka dawo gida sai ka canza hanya eh ikhtilafu tariq hanyar da ka tafi sai ka canza hanya ka jiyo ta wata hanyar haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata ashe sunnanta mana eh aikin annabi kake sunna kake a lokacin da kake canza hanya koya ne ka canza hanya ka tafi ta nan sai ka dawo ta nan wajen malamai suka ce saboda duk abubuwan da suke kan hanya su yi maka shaida a gaban Allah ranar tashin alkiyama ka wuce ta wancan karan ka wuce ta bishiya ka wuce ta dutse ka wuce kaza duk za su yi maka shaida ranar tashin alkiyama sun ganka ya ka tafi masallacin idi to waɗannan ba sun haɗu ba zagaya ta wata hanyar sai ku ƙara haɗuwa da wasu su ma sai su yi maka shaida ka samu mashi- masu shaida da yawa kenan yan uwa sunna ce mu yi wa junanmu ta hani'a barka madalla sannunmu da gama watan azra madana lafiya sabai sun kasance a junansu suna yi wa junansu ta hani'a e taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal Allah ya karba mana mu kyawun ayyukan sabai sun kasance suna wannan yan uwa abu ne mai kyau yalwata wa iyali da ziyarce ziyarce babu laifi a bar yara su je inda bai saba wa shi'a ba sai dai irin wannan lokaci na idi dole ne a ja hankali musamman ga iyaye da Allah ya ɗora musu nauyin kula da 'ya'yansu lallai su sa ido a inda yaransu za su je da shigar da yaransu za su fita wallahi anta mas'ulun amama Allah yawmal qiyamah sai Allah ya tambaye ka ranar tashin alkiyama irin shigar da yaranka ko yarinya ka ce ta fita da sunan yawon sallah ko abin da ya kama da haka wanda take take take ta shari'a wallahi sai Allah ya tambaye ka ku anfusakum wa ahlikum naran kowa iya gashi nan an karasa amma za a aiki da shi zaka lura da zaka lura da yakka zaka sa mata ido shine abin tambayar duk wanda ya san abin da ke zuwa ya je ya dawo da yawa daga cikin yaranmu wallahi suna lalacewa ranar sallah akwai yara da ranar sallah fa yake fara yake fara koyon shaye shaye ranar sallah fa ana farin ciki Allah ya taimake mun gamar da Ramadana amma ya haɗu da wasu shedanu sun je sun koya mai shaye shaye an koya mai shan taba dan shikenan yaro ya ya hau hanya ya ya hau network yaranmu mata wasu suna koyan zina na rantse da Allah a ranar idi saboda kawai a wannan rana ake meeting point za a haɗu a waje kaza saboda iyaye duk suna sakin yaransu ne sakaka kawai za a tafi yawon sallah ko ina ko ina yaran ta tafi yawon sallah baka san inda ta tafi ba da wa take baka sani ba sannan dole a ji hankalin gwamnati wannan dole ne ta sa ido ba wai ganin dama ba dole ne ta sa ido inda ake wasanni dole ne ta tura jami'ai musamman hizba wanda su ne suke amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar duk inda yake abin da yake ake saba shari'a dole ne a dakatar da shi kada a cakuɗa maza da mata a waje guda a ware gurin wasan maza daban su je su wasan su a ware gurin ma- wasan mata daban su je wasan su ranar farin ciki ne sakan musu mara su sakata su wala su ma amma dai a kiyaye hududillah a kiyaye iyakokin Allah madaukakin sarki don wani Allah madaukakin sarki ya karbi ibadunmu Allah ya karbi ibadunmu Allah ya karbi ibadunmu Allahumma la taruddana kha'ibin اللهم لا تردنا خائبين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا yan uwa lokacin da muke sujjada lokacin da muke ibadunmu na azumi kan mu manta da yan uwanmu da suke cikin wani hali na yanki da nafas da masu kawo mutane kun san akwai garuruwan da wannan azumin suna yin sa ne rabi da rabi kusan kullum sai ka samu labari an shiga wani gari an kashe adadin mutane ana azumin nan su kun sana jana'izar mutane kowa ya sani wannan mutum goma mutum ishirin za ga an jere ana jana'izar haka kawai yan bindiga sun shigo sun buɗe mutane wuta sun kashe su irin waɗannan mutane yan uwa wannan lokaci wallahi da yawa daga cikin mu kun samu kusanci da Allah ba ku sani ba da yawa daga cikin abubuwan da kuke na barna ko muke na barna gaba ɗaya mun daina yi, mun janye musu sannan karatun alqur'ani da zikiri da muke ya sa mun yi kusa da Allah wannan bakinmu yana da tasiri mu gaya wa Allah maɗaukakin sarki Allah ya mana magana waɗannan mutanen Allah ya tarwatsa su Allah subhanahu wata'ala ya hana musu zaman lafiya yan uwa mafiya shari daga ciki su ne wanda suke ɗaukan nauyinsu ko wanda za su iya hanawa ba su iya hanawa ba Allah maɗaukakin sarki ya cire musu jin daɗi su ma duk wanda yake da hannu cikin wannan abin da na wulaƙanci ko lokacin ko bawa wallahi ba a yi masa abin da ake wa mutanen mutane masu yanci da ake kama dan bawa ka san kuɗi ka sa ka sai shi kana so ka more shi ba za ka wulakanta shi irin wannan amma ku duba yadda ake mutane fa ana dukan mutum wani ba ƙauye ba gidaje yana dukan mutum mai mutunci yana sa kan bindika yana dukan mata a kajin yana zuba kuma yana bidiyo yana haska mutane wata irin ƙasa ce wannan an gani yanzu aka mai wannan inda zan ambaci sunan shugaban ƙasa na zage shi wallahi mai bi kamar da saukan sai dai ku je ina ban fai ba haka bane duk inda zan je ina gudu sai an je an kamo ni sai ka rasa na suke da irin wannan trackers din da suke bi su kama mutane idan an zage wani shugaba amma ana zubar da jinin mutane kowa ya shiru yanzu waɗannan mutanen sun fi ƙarfin gwamnati don Allah waɗannan gidadawan ƙarfin gwamnati yan uwa abin akwai tashin hankali Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ba fata abin ya faru amma sai abin ya faru da wani da wani wanda ka sani sannan za gane matsala Allah ya mana maganin su Allah ya tarwatsa aniyar su Allah subhanahu wata'ala ya hada da bala'i da musiba duk wani kwanciyar hankali zaman lafiya kada Allah maɗaukakin sarki ya ba su shi yadda suke wulaƙanta musulmi Allah maɗaukakin sarki ya wulaƙanta su don waɗannan mutane ta musu roƙon shari'a ma lokacin ya wuce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin annaka Hamidum Majid wa qumu ila salati yarhamukumullah Thank you.